بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتم ونوانا لتافي ندالي يا زامو تشغبرك إن مقطع insha Allah za mu tashi shafi na talatin da hudu a irin wannan bugu namu. A shi Mala Alhassan Liyusi yana har yanzu yana magana game da falala na ilimi na ma'arifa, yana magana akan ilimin ma'arifa, e, yana magana akan ilimi na ma'arifa da kuma mahimmancinsa a da kuma yadda shi shehu malam nasiru ya fifici sauran malama idan ba mu manta ba baitin da muka kwana na ƙarshe cewa yake falgaisu yanje uhun nasimu wa launa'a wal fadalu akhlaqu bi ijtida'il mujtadi yace shi ruwa falgaisu shi ruwan sama yanje uhul musimu mai kiwo yakan neme shi ya bibiye shi inda yake wa launa'a koda ku ruwan yayi nisa wal fadlu ita samun falala da ɗaukaka akhlaqu ita tafi cancanta bijtida'il mujtadi da neman mai nema wannan baitin shine muka kwana a bayansa a karatu da ya gabata to har yanzu dai yana cikin magana akan ilimi na tasawufu ilimi na sufanci yace wadda'u yustashfa lahu wa adarrahu adwa'u qalbin an hudahu muba'adi wadda'u shi ciwo shi ne adda'u ciwo ko kace cuta wadda'u shi cuta yushtashfa lahu ana nema masa magani duk ciwon da ya kama mutum ana nema mar magani sai a kai shi asibiti wa agarrahu mafi cutarwan cuta adawa'u kalbin shi ne cututtuka irin na zuciya muba'adi wanda ta yi nisa an hudahu daga shiryarsa. Ma'ana abin da shi shehu Malam Nasiru yake gaya ma, a shi Shehu Alhassan Al-Yusi, in dai mutum zai zama ba shi da lafiya, an ɗauke shi an kai shi asibiti, to ai zuciya ma tana rashin lafiya. Tunda ku jiki ma in yi rashin lafiya, akwai likitoci da za a je su duba mutum, to ba makawa zuciya ma ya zamto tana rashin lafiyar da mutum zai nemi ɗauki na masana zuciya. To su shehunnai likitoci ne na gyaran zuciya, likitoci ne da suka san cututtuka na zuciya. To shi ne abin da yake so ya gaya maka anan. Saboda haka wadda'u cuta irin ta jiki, yushtashfa lahu ana nema mata magani. Wa agarrahu amma mafi girman cuta fa, cutar da tafi kowace haɗari, adawa'u qalbin shine cututtuka irin na zuciya muba'adi wanda suka yi nisa an hudahu daga shiryarsa saboda haka cututtukan zuciya sun fi kowace iriyar cuta matsala saboda haka dole mutum ya kama shehunnai domin su taimaka masa fa idza kalasta ila ibn nasirin sana haddin nawaib an ka gaira muhaddadi to tunda an ce cututtukan zuciya suna da wahalar sha'ani ko yace to fa idza kalasta idan ka sadu illabni nasiri zuwa ga shehu ibn nasir haddun nawa'ibi kaifi haddun nawa'ibi kaifin masihu annawa'ibin nan jam'i ne na nauba eh haddun nawa'ibi kaifi irin na masibu wa in sana sai su juya anka su barka gaira muhaddadi suna marashin kaifi eh cututtuka na masifu zai su juya su barka gaira muhaddadi sun kasance ba su da ma wani kaifi mana ba za su iya maka komai ba kenan eh shine fa iza kalasta idan ka sadu ilabni nasiri zuwa ga shehu ibnu nasir in dai ka ji gurin sa haddun nawa'ibi kaifi irin na masifu in sana sai su juya an ka su barka gaira muhaddadi ba su da kaifi mana masifu shine cututtuka na zuciya da bala'o'in da suke cikin hijabi da rashin saduwa da Allah saboda haka sai kaga sun juya sun barka ba tare da suna da kaifi ba shi da gaira muhaddadi ba su da kaifi in ma suka ce sun yage kan ba wani tasiri da za su yi wa nazarna bi tarafil hasiri kawasi an waramaina bi sahamil kasiri saharadi masradi har yanzu yana ga maka in dai ka je ka sadu da shehu malam nasiru ka je ka ka haɗu da shehi murabbi wanda zai tarbiyantar da kai to su waɗannan masifu na duniya wa nazarna sai ka ga sun yi wani irin kallo bidarfil hasiri da ido wanda ya kasance ya dakushe eh shine su malji ilbasar karratin yankal bilakal basar kasi'an wa huwa hasir to shine ga kasi'an din kuma to kawasi'an eh wa nazarna sai kaga sun yi kallo bidarfi da wani irin ido alhasiri wanda ya dakushe khawasi'an wanda ya kasance ya tabe bai samu abin da yake ne ba ba shine sun malbi albasar karata liyan kalbasar liyan kalbi kalbasar kasi'an wa huwa hasiru sai ya zamto alhasiru ya dakushe khawasi'an yana mai tabewa sai ga sun yi kallo da irin wannan idan ma'ana sun kalla sun kalla sun rasa yadda za su yi sun dube ka sun ga baka da ba ba nasara a kanka su musibin zamani da kajojin shehu malam nasir waramaina sai ka ga sun yi jifa bisani da kibiyarsu alkasiri karyayya masradi wacce take kuma mai kuskurewa su wani musifin zamanin sai ka ga waramai na sun yi jifa bisani da kibiya alkasiri karyayya sai ga sun jefar da kibiyarsu shine ramainan nan zaga sun yi jifa sun wurgar da ita masradi kuma kibiyar bayan karyayya ce ma kuma du masradi mai kuskurewa da inda sun jefe kama to ba su same ka ba tunda ka taho wajen malam nasu shine wa nazarna sai kaga sun yi kallo bidarshi da ido alhasiri da kushashe kawasi mai taɗewa yana ganin cewa babu nasara kenan wara mai na sai kaga sun jefar bisami da wannan kibiya alkasir karyayya masradi wacce take kuma mai kuskurewa saboda haka in ka je shehu malam nasu to da abin da kake bukata zaka samu kuma duk wata masifar da ake gudu to zaka tsira daga ita وقبضنا قبضة موجل أو مخجل وأقبضنا أبدة أبدة معازه أو أنددي har yanzu dai idan ka je ka sadu da Shehu Malam Nasiru wa gadadna gabbata mujalin aw mukhjalin wa adadna abbata mazihin aw andadi su masifu na zamani da ake gudun su lokacin da ka je wajen Shehu Malam Nasiru wagababna sai kaga sun rintse idansu eh wagababna sai kaga sun rintse idansu shine gabba sai a ce ya guddu kullul mu'minina ya guddu min bisirihim wagababna su wannan masifin zamanin sai kaga sun rintse idansu gabbatu mujalin irin rintsewar idan mai jin kunya mai jin tsoro aw mukhjalin ko kuma irin rintsewar ido irin na mai jin kunya su masifin zamani idan ka je wajen shehu sai ka ga sun rintsa ido irin rintsa idan mai jin mai jin tsoro ko kuma mai jin kunya wa abadna sai ka ga sun yi wani irin cizo abata irin cizon mazihin mai yin wasa au an ko kuma cizon mai wawulo su masifin zamani sai ga sun yi wani irin cizo cizo irin na mai wasa idan ka kama yaro ka ce kawo in cije ka ai ga hidda za ka kama da haƙorin amma ba cizon za ka yi ba to sai ka ga masifu sun yi sun sun ciji mutum amma cizo irin na mai wasa aw an da bi kai ko ka ce ma irin cizo irin na mai wawulo mutumin da babu haƙware a bakinsa yaro ɗan ƙarami da haƙware ma ko haƙware ma ba su fara fitowa ba a bakinsa ka sa masa yatsa ka ce cije ni wani irin cizo zai iya yi shine awa an dadi ko kuma cizon mai wawulo wanda kwata kwata ma ba shi da hakwara kaga nan yana gaya maka cewa in ka bar wajen shehu malam nasiru to masifin zamani baya ta suka iya da kai shine wagazadna wagazadna sai ka ga sun rintsa ido gabbata irin rintsa idan mujalin mai tsoro aw muhujalin ko kuma mai jin kunya wa'azadna sai ka ga sun yi cizo abbata irin cizon mazihin mai yin wasa au andadi ko kuma cizon mai wawulo wa madadna kaffa masalifin wala dalama an shabbana mai khilabasa irin mutahaqqiri wa madadna kaffa masalimin ko kuma ka ce musalimin wala ɗalama an shabna mikhlaba sa'irin mutahaqqidin su waɗannan dai masifu na zamani wa madadna sai ka ga sun mika kaffa musalimi irin hannu na mai yin sulhu a ce salamu alaikum mu gaisa mu daidaita masifin zaman da suka sako ka a gaba in ka je wajen shehu malam nasiru sai ga sun miƙo hannu irin hannu na mai neman sulhu shine wa madadna sai ka ga sun mika kaffa musalimi tafi irin na mai neman zaman lafiya yaya kake gani ana rigima aka ce yanzu kan adini ta adina kaga za a mika wa juna hannu cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ko to shikenan masifin zamani sai su mika hannu irin mikawar mai neman zaman lafiya wala dalama an shabta wala dalama gashi kuma sun dade sosai shine wala dalama gashi sun tsawaita matuka sun dade an shabna suna mai kafa maka mihlaba faratu farce kenan eh wala dalama sun dade matuka an shabna suna kafa maka mihlaba faratu ko kace akaifa sa'irin irin kafa farce na mai sa'irin mai neman jini mutahaqqidi wanda yake mai tsananin mugunta bayan da kafin ka zo wajen shehu malam nasiru su waɗannan masifu sun kafa maka farce kafa farce kuma irin na mai neman jini wanda shi in ya yaga so yake ga jini ya fito shine sa'irin mai neman jini mutahaqqidi kuma mungu to amma an ka zo wajen shehu malam nasiru wa madadna sai kaga sun mika hannu kaffa masalim musalimi irin mika hannun mai neman sulhu wala dalama gashi kuma sun dade matuka an shabbuna suna kafa maka mihlab mihlaba faratu sa'irin irin na mai neman jini mutahaqqidi wanda yake mai tsananin mugunta amma da ka zo wajen shehu malam nasiru shikenan sai duk su hakura su barka yake cewa an kad asarta ala lubana tilmuna wa zakirta bil kanzil ladhi lam yanfadi an kad asarta ala lubana tilmuna wa zakirta bil kanzil ladhi lam yanfadi an kad asarta abin da yasa masifin zamani za su nemi zaman lafiya da kai su juya baya su rabu da kai an kad asarta saboda mi an kad asarta kai kicibus eh shine asarta ka hadu ko ka ce kada asarta kai kicibus mana ka hadi kenan eh an kada asarta hakika ka hadu ala lubana tilmuna bisa bukatun bukatun da kake buri da ka hadda shehu malam nasiru an kada asarta ka gamu ala lubana tilmuna bisa bukatu wanda kake burin samu wazafirta da ka hadda shehu malam nasiru wazafirta ka zarrabauta bil kanzil lasi da taskan nan da lam yanfadi ba ta karewa ka da shi mal nazru ka sa da taskar da ba za ta kare ba saboda shi abin da yake bayarwa ilimi ne da ma'arifa yace wa hazaita bizkurin nufusil muntaqa wa rata'ta fi asari siwadil juwadi wa hazaita yace har yanzu dai da ka je ka haddace hu malan nasiru wa hazaita ka rabauta bizkuri da ajiya ko ka ce da wani irin babban tanadi annafisi wanda yake mai tsananin tsada alamuntaka zababbe wara ta'ata hakika kayi kiwo fi asarar suwari a gurbin wani irin girgije juwadi mai yawan zubar da ruwa kaga kakarka ta yanke saka kina da ka ji ka da shi mal nasir wa hazaita kara bauta da zukuri da wani irin babban tanadi annafisi mai tsada almuntaka kuma sababbi wara ta'ata kayi kiwo fi asara sawari a gurbin girgije aljuwati mai yawan zubar da ruwa wa aliqta bil iqdil ladhi lam yanfasim wa akasta bid walil matinil muhsadi wa aliqta bil iqdil ladhi lam yanfasim wa akasta bid diwalil matinil muhsadi yace wa alikta da kaje ka hadda shehu malam nasiru wa alikta karataya bil iqdi da wata iriyar tsakiya ta wuya allazi lam yanfasim wanda ba ta tsaki ba ta yankewa al'igir shine kamar tsakiya tauye wani abun kayan ado da za a rataya a wuya to da ka je ka hadda shi mal nasru to wa alikita ka rataya bil ikidi da tsakiyar wuya allazi lan yanfasin wanda ba ta yanke ba wa akasta da ka je ka da shomal nasr wa akasta hakika kayi riko bidiwali da wata iriyar talala almatini mai karfi muhsabi wacce aka kyautata wajen tukata addiwal shine kamar igiya amma ana nufin anan talala talala wanda har ‘yan farauta ma suna kirari suna cewa wai talala mai kamar sake, wasu kuma a wasu hausar kuma suna ce mata zarara, shi ne wata doguwar igiya idan za a kai dabbobi wajen kiwo. Akwai doguwar igiya da ake ɗorawa a kafa su, sai ka sa mata sai a ɗaure ta a ɗaure kafar ta guda ɗaya, sai a sa mata kuma doguwar igiya. Haka za akuyan nan za ta yi ta kiwo ko wannan dabba za ta yi ta kiwo a wannan gurin. sai ta ci kamar ma a sake take za ta yi ta kiwo ne ba ta san ba a sake take ba sai za ta fita a wannan gurin to shine addiwan irin wannan igiyar saboda haka da ka je ka hadda shehu malam nasiru to wa alikta ka rataye bil ikidi da tsakiyar wuya allazi lam yanfasim wanda ba ta ba ta yanke ba ta yankewa wa akasta kayi riko bitiwali da talala almacin wanda take mai karfi muhsudi wanda aka kyautata wajen wajen tuka ta kaga ba ta yanke ba kenan kaga kayi riko kenan da shi Shehu Malam Nasir kayi riko da shi Imamu Shazali kenan daga nan kai ta tafiya har shine igiyar to kaga igiyar ce wacce ba ta yanke ba saboda in ka tambayi ma Shehu Malam Nasiru a ida aina ka karba zai ce na karba a wajen wane wane shi ina ya karba wajen wane to wannan ita ce igiyar igiya ce ta tasawufu da tarbiyya wane ne ya tarbiyantar da ni shi kuma wane ne ya tarbiyantar da shi shi kuma wane ne ya tarbiyantar da shi wa awai talil kahafil mani il mu'tawa wa sanatta bil jabal al aziz al masnadi wa awaita lil kahafil mani il mu'tawa wa sanadta bil habil al aziz al masnadi haka da kaje wajen shehu malam nasiru awaita ka taro ko kuma ka ce awaita ka zo ka fake lilkashi a cikin wani kogo almani'i wanda yake hana cuta almu'tawa wanda ake tarewa a zo a shiga cikinsa in ka dace alkashi almani shine wanda zai hana wani abu ya shigo ya cutar da kai saboda haka awaita da ka zo wajen shehu malam nasiru awaita ka tare ka zo ka fake lilkafi a cikin wani kogo almani'i wanda yake hana duk wani abin cuta ya shigo almu'tawa wanda ake fakewa a zo a zauna a cikin sa wasanatta kuma hakika ka hau bil jabali wani babban dutse al-azizul masnadi wanda yake da wahalar hawa masifu suna neman ka ka hau gurin da ba yadda za a yi su iya hawa kaga shikenan nan gani nan budi kenan ko shine wasanatta ka hau bil jabali a wani babban dutse al aziz al masnadi mai girman hawa wanda yake da wahala wajen hawa saboda haka kaga ka tsira kenan daga masifin zamani wa wakalta sarhaka sarsa wa wakalta sarhan nafsi minka lisaisin katin iza'in lissuruhi hafan dade wa wakalta sarhan nafsi minka lisa'isi katin iza'il lissuruhi hafan dade da kaje wajen shehu malam nasiru wa wakalta sarhan nafsi wa wakalta ka wakilta sarhan nafsi garke an nafsi na ranka minka naka lisa'isin ga wani gwanin ciwo shine sa'isin gwani wanda ya san ciwon dabba saboda a makiyaya akwai wanda yake masani ne da ya ga dabba kaza zai ci kai dabban nan ciwo kaza ne yake damunta ciwo kaza ne yake damunta ko dabbobinka ne ba su da lafiya kana kiran sai yana gani zai ce amma ka ba su kaza ko saboda haka to lokacin da ka zo wajen shehu malam nasiru ka zo wurinsa ka fake to wa wakal sarhan nafsi minka ka wakilta sarhan nafsi garke na rai minka taka lissa'isin gabanin kiwo wanda ya san kiwo sosai ya san cututtukan da suke damun dabbobi ya san ko maganinsu kafin kuma shi wannan masanin gwanin kiwon kafin kuma mai bada mai isarwa ne in ka bashi kiwon to baka bukatar kuma dugo baka zo ka sake ba wanda in ka bashi shikenan zai ta kula maka da su shine kashin wanda yake mai isarwa isa'in kuma mai tsananin fakula wanda zai kula sosai bayan ka bashi kiwon ya isar maka kuma zai tsaya ya kula shine isa'in wanda yake mai matukar kula lisruhi ga ga garki hafan da bi wanda yake kuma gwani eh hafan da bi wanda yake gwani sa'idin shi ma gwani ne eh wa wakalta sarhan nasminka hakika ka wakilta garken ranka lisa'isin ga wani irin gwanin kiwo kafin mai isarwa iza'in mai yawan kula lissuru shiga dabbobi ko kuma ga garke hafan da wanda yake gwani na kiwo wallahu ta'ala a'lam